أيها الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والغادي ما سبق ناصر حج الحج والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى قدره وجهه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشافعين لنا بهذا المقدر والتأتي بنظرة سبيلنا بسفري ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. yau hudu ga watan rawar ramadan hijirar da ina rasu na tuba da islama tana da duniya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da shida ga watan march 2023 za mu tashi da ilimin raya a hanyar jiya muna cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ba mu ƙara saduwa za mu saura da yadda muka tsaya har mu kunna Ina da abin da ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله حقيقة الله تبارك وتعالى وملائكته وملائكته يصلون على النبي من أخلاقه كما الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا قوة كبار يا الله صلوا عليه ويسأل عليه كما الله وسلموا تسليما وكميك بيتوا كما الله صلى الله عليه وسلم لما من كان من بياني أي a wannan ayar mun faɗi sigogi masu yawa na salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsaya akan hadisin ibn Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa ku tauta da salatin ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'annakum la tadruna la'annakum la tukun tuqradu alayhi saboda ba ku sani ba cewa tayyu salatin da kuke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ku ana bujo masa shi kuma hadisin nan na Bukhari da Muslim suna ƙara gaggata suna ƙara ƙarfafa wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi mini salati a cikin daren Juma'a da ranar Juma'a saboda ranar wa'annan lokutan ana duk wanda ya min salati ana cewa wani dan wani yana yi maka salati kuma mun yi bayani game da hukuncin yin salati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane da kowane irin siga da kowane irin siga za ka yi amfani da shi kai salati da manzon Allah ko mun kawo hadisai da yawa wanda suke nuna wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun yi salati ga annabi haka zalika irin su sayyidina shi Abdullah bin Mas'ud irin su sayyidina Abu Huraira irin su sayyidina Ali irin su sayyida Fatima da dai sauran suna da yawa wanda suka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to yanzu abin tambayar anan shi ne Allah ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzon Allah ko to da yi mutum zai tambaya kenan me amfanin mu mu salati ga manzon Allah ko saboda Allah mahalicin mala'iku da ba su saba ma Allah la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumarun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ga irin wa'annan suna yin tsaki ga manzo Allah to me me me kenan ba ce ma mun ga ko ko menene essence ne bukatuwa ku ga mu yi wannan salatin annabi shi ma yana bukatar addu'a ta salatin namu kuwa saboda wa'anda suka fi mutu suna yi mawaƙi na cewa sallar hilaru wa man yahufu bi arsihi wa tsayyibuna ala nabiyyi muhammad wai ubangiji da waɗanda suke kewaye da al'ashin jama'a na mala'iku baki da baki ya wanda suke kewaye da al'ashin hajji magana ba suna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me amsa anan fakar din razi ya ba da wannan amsar yake cewa salatin mu da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daukata girman ribar ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ribar gare mu take dawo ba ribar ko banza ya kasance cewa da sababin salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka samu shekarka ga hadisin Anas dan wanda Imam Tirmidhi ya rawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au aulan nas bi shafa'ati yawm al-qiyamati asrum alaihi salam wanda ya fi cancanta da samun ceto na ranar tashin alkiyama wanda ya fi yawan yi mini salati haka kenan salatu ga manzon Allah ribar wajen wa yake yawa gurin haka zalika ga wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alaiha akra marra fi sabahan wa masa'an halakta hu shafa'ati wanda yake yake yin salati to goma da safiya da yammaci to shafa'a ceto na ya wata ba gare shi ko ceto na ta halatta a gare shi Allah ba su zai buƙatu wani zuwa da sashi ma Allah ya riga mai sashi ba ni ma da ba sashi ne ko an Allah ne ke yi mai salati Allah kai salati ne ke riba zuwa kai wanda da haka kai dan uwa na ba su jami ka fi kowa samun riba ka fi kowa cikin jin daɗi aka iya samun wani musulmi dan uwanka mumini dan uwanka wanda zai wahala safiya tun daga safiya har rana ta waɗi ya ne sashi na kuma za a samu za a samu ba su da yawa to amma kai ba wanda ya mutu maka dole wajibi ne in ma ba kai ba sai ka rama shi ne fa da safe sai ka yi salati ta yi da yamma ba sai ka yi salati ta yi a tsakanin awa ashirin da hudu sai ka yi salati sittin da biyu salati ta ce hamsin jauhara goma sha biyu wannan kawai za ka shi ga shi ba wani ne wahala amma da yake ne zama dole ba a kan wata ce ga sai ka ga a kwanaki watanni sati sai ka shekaru su ma dai da ake da harin yanzu a sa an ga a ke a rana na mutum kana yin salati ɗari biyu da sittin da biyu a rana to a sati ba to a wata ba to a shekara ba shekara nawa kai kuma kana yi abun ba ko wanda ka ce kuma kai wani salati alhamdulillah saboda haka yan uwa sai yin na wasu lafi ma da sulama sai bukatuwa ga nan mu ne yake bukatuwa ne mai salati domin mu samu riba kamar yadda muka san Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarce mu mu ambace ka ambato mai yawa san Allah ya ce zai bukatu ne zai wadatu zai yi amfani ne da da sadaka da ambatan da yake mishi ba amma mutum da Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ya yi wallazina amanu kullaha zikran kathiran na wanda kuke bauta wanda kuka imani ga Allah ko ku ambaci Allah ambato mai yawa muka ji Allah Allah ya cewa ya wani samun zalaki tuni akan fadbutu wa zkurullaha kathira ya ku wanda kuka bada gaskiya ga Allah idan kuka haɗu da abokan yakin ku ku tsaya cikin daga kuma ku ambaci Allah ambato mai yawa muka ji Allah ta ku na cewa fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrukum aba'akum aw ashaddu dhikra idan kuka gama aikin hajjin nan naku wa ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyaku ko ma fiye da haka muka ga Allah baraka wa ta'ala ya ayyana cewa a kan da ka rubuta salata wa zikrullahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kun gama sallah ku ambaci Allah a tsayanku da zaunanku da idan ma kuka cikin shingida Allah yana bukatar mu je amfani a wani amfani da karawa Allah babu wannan so haka da lafi mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ribar tana dawowa ne zuwa gudu shi ne ba wanda yake da ga ribar tana dawowa gudu man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi salati guda ɗaya tak Allah ya amfani da lafazin wannan salati shi kuma ya mishi guda goma wa fi riwayat man salla alayya ajran sallallahu alaihi ya mi'atan ومن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألفا ومن صلى عليه ألفا زحمة كثير وكثير على ربنا wanda ya mutu lafi guda goma Allah zai musu dari wanda ya yi mutu dari Allah zai musu dubu wanda ya yi dubu za mu shiga alfin da shi a fara da kaga kenan zuwa ga yin da shiga wani ina ji wani an tambayi da ne ta fada ko to tambaya ne idan mun lura a yawan sigogin talatin da muka kawo jiya ana da cewa alama salli ala muhammadu wa ala ali muhammadu alama salli ala har da ake ba tuta menene wa ala ali wa ala ali to abin da bayanan manu ali bai ta su wane ne mana su wane ne ƴaƴan gidan annabi da ya magana malamai sun kasu kashi uku a magana kan wannan kashi na farko sun ce a wanda ake nufi da alibai ana magana ne kawai na ahli da ake ma abota ba ruwan nan wani suka yi suka ce a a wanda ake nufi a alibai da ana kamanta haramu alaihi sadaka alaihi sadaka wanda sadaka ta haramta gare shi wani suka ce a wanda ake nufi da alibai duk dukkan al'ummar manzan Allah ummatul ijaba duka albai duk al'umma wani suka ce kuma wancan albai sun mantar wa da sarka kuma mata yi manzan Allah ma sun shiga shiga da sarka ko kuma wani ne wani ne cikin farko sun ce albai sun tafi wani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko shi ya saka su a bargo ya ce Allahumma haulai albai Allah wa'inda su ne a yan gida na shiga da dake da gaban su suka ce wanda ma'anan su ne kuwa shi ne faɗan Allah inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa fadal bayt wa yudhhirukum tadbira cewa bari ne Allah tabaraka wa ta'ala yana neman ya kusan da dake daga barin ku ƴaƴan gidan manzon Allah kuma aka ce a lokacin da annabi ya lullube su da wannan margon aka saukar da wannan aya aka ce kuma a sai da aka saukar da wannan ayar da Allah ya kira wa sayyidina Ali da sayyida Fatima da sayyidina Abu da sayyidina Hassan da sayyidina Hussein ya lullube su a ciki yace wannan sun da Allah ya kare musu a wannan hujjar wasu ka ce a wani albaita ma akwai matan manzon Allah ne hujjar mu ita ce ku wannan bai wannan ayar da muke magana akai da ita mu wani ke kafa wuta saboda idan aka ɗauki yakin ayar ai za a ga kamar ma da matan manzan Allah sai magana saboda tun daga lokacin da Allah ya yi cewa ya yi mana zai kulla azwajika in kuntum na tuzul hayata dunya wa zinataha fa ta'alayna ummatikunna wa usraykunna sarahan jamila wa in kuntum na tuzul wa in kuntum na tuzul Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah ajal musnad min kunna ajran azima ya nisa annabi man ya'tinu كنا بفائدة مبينة مرزاء لا على عذاب ضعفين وقال وقال ذلك على الله يسيرا ومن يكن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتي اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان ابتعدن ولا تجعلن بالقول ولا تجعلن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وان الصلاه وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله الله أكبر لكن idan magana ake da wannan ayar kuma wannan ayar bai sani idan aka lissa ko duka ayoyin nan ba sai da aka ba ta da su ne albai dan haka in ma mun sani da kuma a cikin wannan sanin su ake da albai ba ko da zan ga suka ce to idan kuma muna karfa karfa a san matan albai sai za mu gane albai yana nufin matan matan mutum matar mutum ita ce albaiti yace ku koma zuwa cikin zasu gobe alu ata'addabina bi amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum haka ma da kuka ga yawa matar annabi Ibrahim sun kace su suna wani wa'annan su ake nufi da wa su ake nufi da albai ga ayoyi na nashin suratul azab ga wannan ayat ta cikin suratul hud wa qalu al-abdina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum albai wannan sarra hakan an san da mata ana ganin kuma wannan sarra an san da mata annabi Ibrahim ya yi suka ce kuma ka koma a ga shi a irin salatin da da da da yin ahure ko ahure da yake yi wa yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati haka yake so Allah ke salati ga sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya salati na ta cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji ummahatul mu'minin wa zuriyarci wa alibaiki ya ka tafi ayyar sun ya ce alibaiki sun kuma sai suka ce abu ko ma larabci abin da yake nufi alibaiki dai ana dai maganar azuwaji sun saboda ne abin da laraba su ce wa aka fi ha al'a an yi aka fi ha ne aka ali Allah wa to ga wannan hadisin Abu Dawud sai wanda suka kafa akan cewa a wanda sadaka ta haramta a kan wanda sadaka ta haramta a kan su su ne ala akiru ala jafar ala abbas bayan ka ɗauki ala aliyu kenan duka wa'innan sadaka ta haramta a kan suka ce to wa'innan in aka ce alin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da su a cikin sa sai malamai da suka dauka ce a na ai dukkan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune alin amma al'umma a nan wajen ana nufin ummatul ijaba mafi ijaba su ne wanda suka karfi musulunci suke da Allah suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mawaki na cewa alun nabi hum atba atba'u min rabbihi min al-aajim was-sudan wal-arab lam yakun alahu illa qarabatuhu salla alaihi musalli salla alaihi musalli salla sallah musalli ala taji al-jahil kika ji ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune dukkan wa'inda suka bi addinin sa illam yakun a'a wa illam yakun alahu illa qarabati idan aka ce ba wanda ne zama ahli manzo Allah ce wanda yake jinin sa mun san sa to za a wani ne ahli manzo yana salati hada kula sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ala ayyuhan dai a mafi girma da za a ce alim manzala suna sama a ma'abuka farko wani da suka kaka ta hamda ke su mata yi manzala suna su wani shi ne wannan kenan a Allah ya ce wa sallimu tasliman salatin da manzala suna islam akwai gaisuwa da manzala suna islam sai ta gaisuwa annan ne ke gaya muku cewa bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa su a hakkin annabawa Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ali yasin ha wa salatu wassalamu alayka ya ko amma an yi aka samu abinda aka ba su sallama ta kai kuma aka ba su wani daban da talaki an gano ko aka kara musu ya talaki abin da za mu ƙara duba a cikin wannan ayar tana da kunce kunce da yawa a nemi littafin da na al'am na na ibn kai za a gani da littafai da littafin sauri sun da bani akwai littafai da yawa da aka zama na kan hukunce hukuncen salatin manzan Allah farallar da sauran da aka zo na muka cewa zai ja lokaci a yaushe salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin da misali ba ko ne wajibi sunna ne mustahabi ne kuma kamar suka ce salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaman towa wajibi amma kuma sun samu sabani a yanzu ne ke sauka akwai wanda suka ce salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba duk lokacin da aka ambata shi wajibi ne منين وجد وجد فينا البخيل من ذكرت انه هو الذي يصلي عليه marowaci shi ne wanda aka ambaci sunana a inda yake yi musu lafi ya zama hujjar sadi shi ne rajin an su murin bikin da ina huwa lafi sanda a laika ka ce wani mumini a ambace ka bai salati a gare ka ba wata hujjar ta su ne wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutafaqun alaihi ya taka kan mumbarin zaki na ɗaya abin da biyu ce abin na uku ce abin da aka tambaye shi ya faɗi na ɗaya biyu na uku ya ce a cikin na uku jibril ya ce wanda aka ambace ka bai maka salati ba Allah ya ce ne ka ce abin da ke abin dan haka wajibi duk lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma suka ce a'a yana zama cewa wajibi marhadu shi kuma sau ɗaya tak a rayuwa wai saboda ne zai wuce saboda Allah ya ce sanzu a gare shi san je in dai ka riga kai wannan zaɓin ba shi kenan ka ɗauke wajibi sauran duka ba wajibi ba wani suka ce a yana zama cewa mustahabbi a mawadi adida a cikin wurare daban-daban misali duk lokacin da mutum yin aka gama yin kiran sallah wa abin da musahabi ne ya yi wa manzo Allah salati saboda hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum al-mu'adhdhina fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin thumma sallu alayhi idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah duk abin da ya faɗa ku rinka mai mai sawa in an gama sai ku yi salati wai duk da sannan daga gurin da ake yayi to ake kira ya ambaton manzo Allah kuma da zuwa shine a yayin shiga masallaci saboda wancan hadisi da idan annabi zai shiga masallaci yana cewa bismillah wa salamu ala rasulillah allahumma fadi abwaab rahmatik haka zalika yayin fitowa masallaci saboda wancan hadisi na imamu na imamu tirmidhi wanda ya rawaito shi daga Fatima bintu Husayn ita kuma daga wajen kakarta Fatima da Kubra yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jiji ba kaga yayin da sai da Fatima ranta alaihi wasallam take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida salla ala Muhammadin wa sallam thumma yaqulu Allahumma rabbi ighfir li dhunubi wa qadi abwaab rahmatik sannan idan ya tashi cewa da sadaka sai ya ce rabbi ighfir li dhunubi وكان أبواب فجرك sannan duk lokacin da za a yi zance misali yana da kyau idan mutum zai yi kuduwa ya salatu mazala su bara kuma kuduwar sallar juma'a kuduwar sallar idi babba da karama haka zalika kuduwar yin aure haka zalika addu'ar su da ne sauran su ne suna da yawa haka zalika a tayyan farko a dai ya ji ma amma zaɓar imam shafi wajibi in ba kai sallar ya babu haka zalika in dai ma in kawai a lokacin da mutane suka haɗu ya kaba ya kamata ka ambaci Allah ka ambaci manzo Allah saboda wancan hadisi na manzo Allah kuma da manzo cewa ma da laka qaumun majlisan lam yadhkuru Allah alayhi wa lam yusalla wa lam wa lam yusallu alayhi illa kana alayhim sharikan ko babu yadda da abin da ya zo na a wani majalisa ba su ambaci Allah ba a cikin sa ba su salati da yana baki ya zo su mutu wannan zuwan nan ya zo su hasara ke su ko su ga kai su ko su ga kai idan kake da abin da yake wajibi a kan ka na farilla babu abin da za ka yi mafi kyawu shi ne ka tsawantar da dukkan numfashin da cikin salatin matsala shehu maulamu shehu sujan abul abbas yana cewa نهانا رسول الله أن نتصرف بالجسم ولكن نتصرف إلا بفرج موتك قال صلى الله عليه وسلم يا هنا مرنج أمعين اسم كني وانت اسم كني وانت اسم يا شيء وانا مرنج دق أبن نوكي نما وجد الله كروكي سلاجي نفس سلاجي فاتي حكم أسقف على رسول الله ina cewa ko da ayyanku wasiya ba su masu ayyuka ba ko ku yadda ku kasa abu da ku yi kokarin ki koya musu salatu sashi domin abin da kai ya kai ina cewa amar na kullu ga illa amar ashab illa amar ashab salatu sashi rawu da ta da mun ba haka sai rawu ba abu da ta da ba ta manzala wani mashigar sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi raunin mu'minina shine wanda yake yin salatin fati dubu shida da safe dubu shida da yamma dubu goma sha biyu ya nuna wani sannan yake faɗa a cikin wasiyarsa ya ku ‘ya'yana babban muku komai ba sai Allah da manzo da rasuwa ina horon ku ku bi Allah ku manzon Allah ina horon ku ku bi karatun alqur'ani ina horon ku ku yi tsari fa fiwa da shi mazaje suka shiga duk abin da inda suka shiga da shi suka kai duk inda suka kai a fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shekara shehu ibrahim sallallahu ta'ala an yana cewa sama biyuwa ne nan ya shi ne samaratu hayati shi ne kayan itatuwar rayuwa na kowane mutum in ka gan shi a rayuwarsa akwai abin da za a ce wannan shi ne abu mafi kyau a rayuwarsa shi ne abin da ya fi riba wanda ya fi babban abin da ya fi riba shi ne na yi karatu na yi karatu tun daga firamare sakandare jami'a na yi zuri na ɗaya na biyu na uku ya ce wannan shi ne mafi wanda ya maka babban abin da zuwa rayuwa ya yi aikin gwamnati tun daga level kaza aikin zuwa lokacin da ya zama ga aika wanda ya maka shi babban abin da ya zanto ɗaya daga cikin manyan yan kasuwar unguwarsu ko ko ko garinsu ko ma kasarsu kowa da abin da ya zama ya ce ni kuma babban abin da ya zamanto riba da a rayuwa ba komai ba ne ba sai jiwanin nan shi kuma a cikin jiwa da yake a yin sati da ya kuma samu dukkan sarrafi shafi yin hadisi a nan zuwa kuma wani da ina duka sarrafi yin hadisi a duka sarrafi تسليم المصطفى ذكر ذلك تسليم ايه؟ يوا ذكر ذلك تسليم على المصطفى وفوقه ya ce salatin Allah ya yi cin Allah sabon manzan Allah saboda yawan salatin da yake manzan Allah na wuce ta kuna yau ko kai masu yi ko kai mashi yi kai dai ba za ka ce misali a duk abin da ka ɗauka duk abin da ka ɗauka a matsayin cewa shi ne sabta a rayuwa duk abin da ka ɗauka shi wannan idan an mutum ya samu wannan ya yi zaman to ya ci da rayuwa ba za ka ce ba wannan da bai ko idan kuma abin da ilimi na waiki yake magana cewa ne riba raga shi ne almalu wal baluna dinar da hayati kenan to ne ba shi to kuma ga shi da yawa a cikin yiwan nasa ba abin da ya yawa maka masa ne Allah ya saka wa malamin Muhammad Taniya sai ya kubari ya hadin sa shi guda ya kunce dukkan sanatun da shi wa zai yawa manzala cikin yiwan ya kace ne ashe ka san abin nan ba ta nuna ba ka je ka koma kan zumakun wani zumakun za a ga dukkan addu'o'insa dukkan na gaba ka babu wani ba tsaki wani ba kan zaune ne ko ɗaya da zuwa aliyu dukkan za a ga lafi ne wa zama idan ka zo ka koma cikin zai ma'ani ɓangaren tarjamar da sai an yi haraji mai marada rabbi Allah an ya ce so da rabbi Allah an yake cewa idan ya ko komai duk lokacin da kai da abin da in ba magana ne ba in ba karantar karantar waya ne ba in ba wani wata Allah yake ba duk shirin da wanda ka tsala ce ga wata Allah shi ko na ba karamin bauta ba shi da Allah ko sauko ka sauko ka zo zuwa da karatu ya yi shirka shehu muhammadu yi yanzu ma'arif ya zamanto maka a zakaran gwajin kai mutumin da ya shiga halwa da buhu na gero wani kaulin na masara ya shiga da shi halwa ko ya duk wani kwayar da guda ɗaya ya yi lafiya ga mazara sa sai a yi asiri ya tsara da wani ya shiga ka je ka ɗauki littafin sa da hazu kare ka jinji na kaga yadda ake mazalar farashi an ce da gaba ake gane shi zai ruwa ko za ka da wannan sun ce ka zama tumaka cewa a gane cewa farashin Allah salati da Allah yake ayyuka manzo Allah ba karamin bauta ba ce ba domin wannan ayar idan suna nuna idan za ka nuna wannan abu ba komai yake nuna wa ba ce karfin girman darajar manzon Allah wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam sannan suna ƙara nusar da mu mutum cewa fa wai yana daga cikin nau'i na bautar mala'iku salati ga manzon Allah ko inna Allahu wa mala'ikatahu yusalluna alaihi sannan yana so a gaya maka a cikin wani salati na ga manzon Allah a kunshe yake a cikin imani ashe idan za ka guje wa wannan salatin za ka iya neman imanin ka rasa saboda ne Allah bai ta ce ce ya ayyuhal nas ba ya ce ya ayyuhal muslim ba ka ce ya ayyuhal ladina amanu sai ka kai makami na imani ma sunan Allah shi ko sannan abin da za mu ƙara fahimta wannan ayar Allah ya haɗa daraja annabi ya haɗa mai salati da ainihin samuyin da a lokacin da ake wani sauran annabawa a yi sannan abin da ya kamata mu ƙara koya mu ƙara sani da yawa idan za ka yi sake da annabi a rubutu ne a magana fito baki ɗaya ka ce sallallahu alaihi wasallam kada a faɗa annabi da shi kada ka maka ce annabi da shi a a rinka yi ana sani shi yasa da yawa daga cikin malaman hadisi suka yi inkarin waɗanda za su mutu hadisi ba tare da su ba ka lura duk wani dabi da aka zama wannan shi a cikin hadisi wannan magana yake na majini na hadisi wannan magana yake na isnadi wato bangaren jami'i da hadisi ko kuma bangare ne na mustawal hadisi za a ga duk yadda za su kawo sama za a ba su sun saka sama da sama a lura wannan har aka da ne daga cikin su ya ɗauke musulunta ya ce menene ya ba ta sha'awa a cikin ilimin nan na hadisi da ka koya ya ce babban abin da ya ba ta sha'awa ya san na san ko banza idan ina kan tafi kan manzon Allah da kashe Allah da sallallahu alaihi wasallam to da an ji an wani an wani an wani an nabi zan ci na ake Allah ni ma na san na kan har daga cikin suka hana wanda suke wuce Muhammad sai ka fara da wani sallar ka abu wanda daga cikin suka hana shi wanda kan Muhammad ka ce sal'am da nan sal'am da nan sai sun ce malam koyi da sallar ka kan da nan sallar wannan suna yawa da kuma maganganu akan ba ta annabi yana yawa zai ja lokacin karatu na mu yawa na lokaci ne ma to
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الله يقول إن الذين يؤذون الله kaga waɗanda suke cutar da Allah wa rasulahu suke cutar da manzon Allah la'anahu Allah Allah ya tsine musu fi duniya a duniya wa lafiya da lafiya wa addalahu kuma ya musu tanadin azaban muhinan azaba wulakantacciya azaba da za su wulakantar da su والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وإن تكي سدة المؤمنين ماذا المؤمنين ماذا بغير ما أصابه فتارة ولا حكي با فتارة ولا حكي با سدة الرسول فقد استمروا بوتانا حقيقة نشوشي وتكبيلن وتسوقي مكي مكي مولا حيا وإثما sun janyo wa kansu wani mubina sun janyo wa kansu wani irin zunubi bayyananne to abin da bayana shi ne idan mutum ya tsaya zai ke tunani ya ce ya daga gaba cewa a yi salati ga manzan Allah amma kuma sai aka zo ana kawo wani aya da take kawo ra'ayi na narko ko menene munasaba wannan aya da ayoyin da suka gabace da munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabace da shi ne za mu lura tun da kan yayi wannan jina amanu la tadkhulu bi dinin layli la an yuzalakum ila ta'am ghayra nazirin ولكن إذا بحيث فادخلوا وإذا دعيتم فانتشروا ولا مستانسين الحديث إن ذلكم كان من النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم ذلكم أدعى لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواج من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا إن تبدوا شيئا نصركم فإن الله كان على بكل شيء علما لا جنى علينا في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وحدهن الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما duka idan ka samu za a ga wannan ayoyin suna da nasaba da wannan a ayoyin sama Allah yana nuna mana waɗansu abubuwa kusan guda uku da cewa cutarwa ne ga manzon Allah ko ya ce غير النازل لا تقول من لا يقول غير النازل يشاء kada ku je gidan annabi ku zauna kuna jira a kuka ne sannan sai wannan su wani wani za ta in je ce fantashu an kuma kun gama cin abinci ku tafi kan ku zauna wala mutane ne na yi kan ku zauna kuna jira abu nawa kenan abu na uku na hudu ya ce wa ma kana na kuma an tuzu rasulan baji wala an yanki mu azuwa da kuma ba ya wani kada kada wa auri mata yana nan su ba su bayan kuma shi da Allah da aka gama gaya maka aka ya ce maka mai isa wai haka saboda girman manzara sai ce masu kai za ki manzara Allah wai ka gane girman sai aka ce maka idan kai wa'incan abubuwa idan kai wa'innan abubuwan da aka yi ba a baya to kana daga cikin wanda ka cutar da annabi kuma shi wanda ya cutar da annabi menene menene hukuncinsa shi ne nan da zai yi nuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabun muhina kaga suna da munasaba suna da alaka ko wannan da da Allah ya ce innal ladina yu'minuna Allah wadanda suke izaya suke cutar da Allah malamai sun karkashi uku a kan wannan kalmar kawai da yin nuna ma'ana sun karkasa malaman tafsiri akwai wanda suka tafi suka ce wannan aya aya ce ta ke bai tana magana ne a kan zahirin ta suna da hujjoji akwai wanda suka tafi suka ce a akwai ijazi a wannan ayar ba magana ta ce ba wai cutar da Allah ba a cutar da waliyan Allah su ma suna da hujjoji abokin suka da suka ce a'a ba Allah ba ake nufi ba ana nufin wanda suke cutar da manzan Allah ma na nufi wanda suka tafi akan cewa ayin haka su ne ko kalmar mata su ne akan zahirin sa suka ce eh zaya da ake faɗa shi sauran Allah baraka ta'ala yana bayuwa ne akan lokacin da mutum ya kafa shi wani haka zalika yana bayuwa ne akan lokacin da mutum ya nisbanta wa Allah ya jingina wa Allah abinda na ya yi mutum da nashi abinda bai da bai dace da zakin Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar ne kamar fatan yahudu wa qatil yahudu yadullahi maghlula kullu shay'in wa nishnu ma qalu bal ya dawo ma musu da tani suka fita wai ya wuta suka ce yadda mabula wai ubangiji kyautar sa ba hannu ba wai kyautar Allah babu ku ta kare Allah ba ta kyauta ba ya bi ina nan ba shi ina rayuwa ina ci ina lafiya shi ne Allah ya masa rabi bal ya dawo ma musu da tani wato kyautar Allah a bayyane take da fa'in take yana ce da kyautar sa ga duk wanda ya rama wannan hidayah au tafiyar wa'annan mafasirin da suka fasa wannan daga cikin irin wannan suka fi kamar a saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da jingina mashi da da jingina mashi mata ko wa qali yahudu kuzeru billahi wa qali nasara masih kullu yahuda wanda suka ce kuzeru dan Allah ne nasara suka ce nabi Isa dan Allah ne da wanda suka jira Allah mai doshi la kan sallallahu alaihi wa sallam alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya cewa Allah ba shi shi wani duk da shi kaje ne kaga ba wai ba da wanda suka jira wa Allah sa'ila wa ta kan mata da la ko da ya ce ga da wani da wanda suke cewa shi ne da suke cewa wa qalu ta'ala rahman wa la jahl suka ce Allah ya rike wanda Allah ya bari ba mu da wannan malakun da gani ba ya bari ba bari ma Allah ya kawo kan ta hadara wannan ya kawo bayan bai da Rahman ai kin sa suka wada ba zai yiwu ba a zatin Allah a ce ubangiji Allah baraka wa ta'ala yana da idan yana da abin matsala saboda mu yace mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan da zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala babu alamat subhanallahi amma yasum alimul ghaibi wash-shahadati fata'ala amma yushrikuna Allah farko ta rike cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bai ji wani dama kuma babu wani ubangiji bayan Allah idan da an ce akwai wani Allah bayan Allah illa dan da haba kullu ilahi lima halal sai kowanne Allah ya wani ibiya abin da na halitta wannan ibiya nasa ka san ko idan aka haɗu karkashin sarauta guda biyu wata ra'ayi zuwa ko lakin Allah ne yana wannan ya gane shi ne gane shi ko ya zira shi ne Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah daga abinda shi ke sufanta Allah shi alim al-ghaibi wa shahadati ta'ala amma shi masanin koye masanin bayyana abin da ke a bayyane ya ɗaukaka ya girmama daga abin da suke nuna ma Allah ta rabu da shi da suke cewa sai da Maryam masu Allah ne nan ma Allah ta rabu da ala ne musu rage shi anna ya kullu kullun walam yakul lahu sahiba wa khalaqa kullu shay oh da kullu shay ne alim ita anna ta yaya Allah zai tausa walam walam takul lahu sahiba wata abokiyar zama ba ta kasance tare da Allah ba. Wa khalaqa kulla shay'in shi ya yi komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ne masanin komai da komai. Daga cikin da mutane suka ce daga cikin abin da za su ce akwai ilahi ilahi na kina tafiya ne tsaratan suka ce daga cikin shi ne ma'afiyatullah saba wa Allah. Daga ciki suka ce a takzibu ayyuka lamarin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma dai Allah ya musu rabi a wancan hadisi ingantacce hadisi kunci Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu zalik wa shatama ibn adam wa lam yakul lahu zalik wa amma takdibuhu iyaya kal da'ama anni la ujiduhu kama kana wa amma tasmuhu iyaya fa qawlu ittakhadha Allah walada fa subhani subhanallah hal ittakhadha Allah ya ce ka zama ka zama nuna adam dan adam ya kalle da na Madina wannan ne kuma zai kuma ba haka da mai ba haka zalika ya fita ba shi ga gare ni kuma ba haka yake ba yace abin da nake nufi da ya kalle da na Madina shine dan adam yana tunanin ba zan dawo da shi ba bayan na na komar da shi bayan ya mutu ya rubuce ya zama kasa ba zan dawo da shi ba kamar yadda ya da to wannan abin da yi tunani za ki ne girman Allah a ai kare ta wani girman Allah ba sannan sai in baki girman Allah shine lokacin da mutum yake ganin cewa wai Allah ya rasa shi Allah shi kuma hali sarki ta fada a gare na dauka ta kai girma da dole ne mutum rana a haka zalika suka ce daga cikin za ga wani shine sabbu da zagin zamani لا تحب الدار فإن الدار هو الله kada ku zai zamani domin zamani shi ne Allah a wata zalika wanda hadisi da Allah ya yi hadisi da shi ma Allah ya cewa yuzi ibn adam bi sabbi jahili bi sabbi jahra ne kai abuwa yuzi ibn adam shi ne sabbi jahra na shi aka ce bi sabbi jahra wannan ba in dole shi ya zama to jahilin a yi mata ya jarance ta saboda zuba har kuma yin kusurcin to shi na yi ibn adam yi na ne yi na ya sumbun shahara dan adam yana yi mun jiraya a lokacin da yake zagi zamani wa ana jahu ni ne zamani ukallibuhu kaifa shi'tu ina jujjuya zamani da a karkashin wannan hadisi malaman hadisi suka shari da yawa sun kawo shari daban-daban suka ce fadin jahara da fadin jaharu kowanne yana da bayani daban-daban idan ka ce al-jahara da da nabba kana magana ne akan Allah tabaraka wa ta'ala shine al'a idan ka ce addaru da rufa a kan rikon Allah tabaraka wa ta'ala shine al'awwal shine al'akhir shine as-sajid shine al-batin shine laysa al-awwal yake ibtida'u wa la al-akhir yake inda ibtida'u wal ihaq shi ne na farko shi ne na ƙarshe shi ne wanda farkonsa ba shi da farko shi ne wanda ƙarshensa ba shi da ƙarewa ko ba shi da ba shi da dancewa don haka addu'a hakikatan da me da da rufa kenan ba ko in ka zo da yau da nake zuwa ta zuwa da da su ba addu'a ana nufin Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin zamani yana jin juyin zamanin a yadda yake dan haka idan ka zagi zamani kana zagin cewa wanda ke jin zamani ka tafi ya bane ba haka zaka ce idan ka zagi zamani wanda bai yi hakikanin zamani da ba shi da farko ba shi da karshe shi ne amma kana gano abuwa wannan ne kuma wannan rajin ne ma ga kafin da suke da suke dan cewa bazan Allah ne ya halitta su kuma shi su kuma da su da Allah ya zuwa gare shi ba a ce kawai ne zamani ne ya bayyana da su kuma shi ne ba da su wanda suke kuwa injiya illa hayatun duniya na mutu wa naya wa ma yi duk na illa ne illa da ba wani abu kai rayuwa ce da yake mu rayu mutu babu abin da yake kashe mu sai zamani da mutu ba to an gano ba abin da zan yi wannan ke sabida haka anan suka ce ana cewa ina ya da Allah to dole a tsaya a bani hankali a nan wannan akwai bambanci tsakanin wannan izaya da kuma al-idra cutarwa shin ana nufin wannan izaya tana taba Allah ne tana taba ubangiji ne suka ce kalla sai kuwa izaya karka mata ya tabbata ga ala ya ce idan da bi da yi sunan ba duka ina muku bayanin ba malamai na bangaren farko ne suka ce amma shi da ubangiji babu halitta zai ba shi da nan shi ne wannan hadisul qudsi shi ma dai ingantacce da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi innakum lam tablughu nafsi fatanfa'uni ولن تبلغوا ضري فتضروني ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نكث ذلك في ملكي شيئا Allah ya ce ya ku bayi ba za ku iya amfani da yau bane ba za ku iya san da za ku amfani da balle ku amfani ba za ku kuma taba iya yin da ku san yau balle ku san da na farkon ku da na karshen ku da ba da mutanen ku da aljanun ku dukkanin su da haɗu baki ɗaya a kan zuciyar mafi tsoron Allah ba za ku to a ce da za ta haɗu haka duk baki ɗaya hakan ba zai ƙara wani abu a cikin zuciya ba da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da za a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su haɗu a kan zuciyar mafi fadin su halittar Allah shaidan to hakan ba zai iya rage wani abu a cikin mulkin Allah kaga cewa a idrar a wajen fitarwa da Allah bai zuwa an gane ko to wannan shine hujjar wa'insan malaman sai malamai na nawa na biyu da suka taba kan wannan ayar akwai injaji ana magana ne ana magana ne akan a waliyan Allah saboda ne ne mutum kuka ta ai wanda mu shine Allah ya ce man adani waliyan faqad arsaltu bil harbi duk mutum da ya shirya ga waliyina to ina mishi izini ina cewa yanzu mai mutum na fito izini ya ki kwalin sai na uku da sauran hujjojin da yawa saboda mun samu mai karfi mata na uku suna suka tabbatar da a'a wannan na da zai yi nuna ba wa rasulahu ana nufin manzan Allah ne wannan shi ne da manzan Allah saboda ka gane girman lamarin Allah shi ne ake ya ce maka da Allah da manzan Allah me ya wuce kuka ce ga wani wani barka da Qur'ani Allah yana cewa wa man yahadu fi sabilillahi yajid fi darbi muradiman katiyan wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa man yuradu fi hijra wanda ya dace ya yi hijira saboda Allah lokacin da manzon Allah ya yi hijira ya tafi Madina aka rika samun sahabbai suna towa suna hijira suna ta hijira sai Allah ya ce wanda ya yi hijira saboda Allah to da da hijira yana da Allah kuma ya ce wanda wa man yakhruj min baitihi wanda ya fita da gidansa Makka muhajir ila Allah wa rasulihi ya tafi hijira zuwa wajen Allah da manzon Allah a Madina wani a wannan sun ka ce to irin wannan ne ba idan ba ku gane ba muna yin irin wanda da Allah ya ce man yati rasula faqad ata Allah wanda ya da'a da manzon Allah ya yi da'a da Allah ta kiba idan ba ku gane ba muna yin bai san wanda da Allah ya ce wa ma ramaita in ramaita walakin Allah rama ba kai jiba ba lokacin da kai jiba Allah ne ya jiba suka ce da mu gane ba muna nufin fatan wajen da Allah ya ce innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ka sunan baraka kai mana Allah wa rasuluhu arba yanzu sallallahu alaihi wasallam sai da ka tsaka zabi wanda malaman da waka fara lokacin da fara alhamdulillah innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu to wa rasulahu to ilahi cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan ta kuni bil fi'l wa kan ta kuni bil fi'l wa kan ta kuni bil qali za ta yi wa da baki ne idan da annabi za ta yi kuma a aikata ne kai da bil qawl aw bil fi'l idan ka dauki bil qawl magana ma kai ta kan yi wa akwai maganganun da yawa da aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka zaya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganganun kuma da yawa ake yi a yanzu har wa'inda suke ganin ma yabo ne a cikin yabo a fiye suna iya yin yabon da wannan abin da suke shi za ya rage wannan Allah kullum abin da nake faɗa a ji a hankali a rinka tsabtace alƙalami ba wai kowa ba ne zai yi yabo ma na kai ya kuma ko ma ita ko ma ko ma idiniya ko ma alburda ko ma bai mutu gaba ko ma jiwa ne nan ya isa da su Allah da ka je kana kokarin yin yabon annabi ka zo kuma ka kawo kanka bala'i Allah ya yi in wanda masu aka buya ku ku gyara lafiyar ku da wannan ga dai abin da aka fara faɗa da shi daga cikin da ga hakkin manzala shi ne asabbu sakin baki ga lamarin annabi shi a kan ba a shi ma zaki malamu sun hana ake zaki sai a ce sakin baki ga hakkin annabi kuma da yawa ya farko masu cewa manzan Allah a hankalin zahir masu cewa kafin masu cewa majnun masu cewa kaza dukkan gasu nan dukkan waɗannan izaya ne ko wa ƙalu a tsakin lawar na kasaba wani ya tula a ne bukuratan wa a tila suka ci ai duk wannan ayoyin da Allah ya ke faɗa a tsakin da awwali da ne wata kan tatsuniyoyi ne na mutanen da kan wani ya tula a ne ana mashi dictation din da ana mashi cin da sai na rubutawa shi kuma yin rubutu ba masha to wannan shi ma izaya ne da aikin manzo Allah a zamanin sa idan za su tuje su su kankan lamarin da sai su karbi suna jin shi wani hikima a alƙali maraya alƙali shi ma idan suna kiran manzo Allah sallallahu suna da yuna a jikamsha shi ma wannan duka idan za a ga suna faɗa kamar yadda Allah ya gaya mana suna cewa a hadal da jiba a sallahu rasula in kada bi zina a nana ya tana laula an tabarna alaiha har zuwa su kula da ta a hadal da jiba wannan aka لكن وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما جبت القرآن اللي أكثر سوكوا أن لو كنت شيء أكثر يدري سوى dan ba addinin ba wai na nasaba bane ba ko kuma muru'a duka annin da shi kyawun halaye da nasaba ya fi a wai man da ma da shi ne da su masu ya ka samu aka ce to wannan a ba shi ne wanda shi ne annin to haka shi ma wannan nau'i ne na tijara da annabi sallallahu alaihi wasallam kaje ka yahuda madina idan sun zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka kama da su assalamu alaikum eh shi ma wannan tijara ne a haihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dai izaya da kai da kawai ko izaya da ake yi daga ba da baki shi ne zaka suna cewa inda Allah ya ga mana suna cewa da wulali ya amsu hudan ma mu bi ma da ku dama Allah ya yi mana azaba a bakin sa can saboda abin da yake gawa nan dama ya mana azaba kada shi Allah ya ji kalin da su mai hakku min jahannam ya sauna fa bi sal masir yani su jahannam suna ce wato annabi rahman ka tabe mana in mana kaga ban duk abubuwan da ya mana wai amma wai karfin rahmaniyar Allah ne ke tsaro sai to ma kan Allah yu'azibu wa anta fi ai kana cikin da rasu ba zai ya sauko da azaba ba ramu karewa ma yawa haka zalika idan muka ɗauki izaya da shi da a aikace shi ma haka zaku ga yawa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi sun kawo cewa lokacin farko farko mutunci wata na annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ƙasar Ka'aba yayi suna kenan makiyin Allah makiyin annabi a ubbatin abin mu'ayyin ya je ya ɗauko cikin rakuni ya zo ya zazzage ya zo ya ɗaura a kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi saboda biyayya da Allah ya dawwama da kun san ita wai kada ya dawo daga sujada wannan kashin ya zubi ya taɓa ɗakin Allah haka ya dawwama har sai da aka har sai da aka ji aka gaya wa ƴarsa sayyida fatima zahra ta taho ta zo ta cire wannan a wannan jinjin annabi ya dago da ya gama sallah ya daga hannu yana roƙon Allah Allahumma alayka bi uqbatin abi mu'ayyid Allahumma alayka bi abi jahl hisan Allahumma alayka bi umayyah bin halal Allah na kawo tsara uqbatin mu'ayyid ba ku da ku ne ba ku da manzo da kawo tsara Allah na kama tsarin Abuja da Nisham, Allah na kama tsarin kuma da Nisham. Dukkan nazarin da mutu kafirai ranar yakin abada ba yakin yakin badar kuma kan da ne bai ka ana gobe za a yi yakin badar nan da wasu ya shakar mu zana a nan za a kashe kuma yin an kama a nan za a kashe Abuja nan za a kashe kuma shi a yi wa yi. Shirin da za a yi kuma mutum waki fa'adunu mu'akibai da ma ne direban motar nan tawa an ɗauko shehu ne daga daga airport aka zo wucewa ta wajen badar sai ce so da ma ne cikin motar nan zai ɗan daga muka ba in je wajen wancan rijiyar ta salif din nan wanda da aka karkace wa'annan makiyan allah aka zuba wato ba ga wanda ba aka zuba mushen su in je a wasu gwaro in ce akwai da lamar maza na da kuma ba an fadirin wa fadirin wa hajjakin maza'uhu finar hurumi hururu a gaji ka je ka tambaye su game da yakin bada da yakin fato da yakin hadar abinda suka ɗanɗana a wannan yakin wa mariyu wallahi abu ne mai tsananin mariyu mai tsananin daji wannan jiro Allah lafiya ne ka ne ba ce ma me ba ya Allah ya rama daga cikin ilaya da aka yi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a aikace shine wancan hadisin na cikin bukhari a duka lokacin su za mu ɗaya gobe za a kasin da aka tsaye da a fata masu alfahari